نستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ɗaya ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447, ashirin da uku ga watan goma shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 48 a cikin wannan littafi mai albarka na Riyadu Salihin. a wannan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar bayero kano najeriya yau za mu tashi sabon babi na bakwai a cikin riyadu salihin shine babul muraqaba ai babul yaqin wa tawakkul babin da ke magana akan yaƙini da kuma tawakkali Yaƙini da tawakkali ana so musulmi ya zama mai yaƙini kuma ya zama mai tawakkali ibn qayyim al-jawziya yayi magana a cikin wani littafin sa mai girman gaske mai matsayi madarijus salikin yana magana akan menene al-yaqin me ake nufi da yaqin yace huwa min al-imani بمنزلة الروح من الجسد وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم وعمل القوم إنما يكون عليه وإنما كان عليه وإشاراتهم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين abin da ake nufi da yaƙini shine idan ka kwatanta yaƙini da wato imani imani da yaƙini to kaman rai ne a gangan jiki idan akwai gangan jiki in babu rai to kaga gangan jikin ya zama gawa to haka idan akwai imani babu yaƙini to imani ya samu rauni kamar yadda gangan jiki yake da rauni idan babu imani um, da yaƙini ne masana Allah wani yake fin wani shine wa bihi tafawatal arifun tsabar yaƙini shine zai sa masana Allah a samu wani yafi wani kuma masu tsere masu rigengeniya da yaƙini ne suke rigayar junansu masu aiki da yaƙini ne suke naɗe hannun rigarsu ko ƙafar wandonsu kuma duk aikin mutane yana ginuwa ne akan yaƙini da yadda da Allah kenan nunin mutane duka zuwa ga yaƙini ne idan ka haɗa haƙuri da yaƙini to an samu ciki kenan za a samu al'imamatu fiddin za a haifi imama a cikin addini mutumin da ya zama yana da haƙuri kuma yana da yaƙini to wannan zai samu shugabanci a cikin addini ba wanda yake samun shugabanci addini sai wanda yake da haƙuri kuma yana da wato yaƙini suka ce bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din da haƙuri da yaƙini ake samun shugabanci da jagoranci a cikin addini Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana a kan wani abu makamancin haka a cikin afon a cikin alkur'ani mai girma yake cewa waje Allah minhum a immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah maɗaukin sarki ya ce ya sanya shugabanni a cikinsu suna shiryarwa da umarnin Allah kaga sun zama jagorori tunda su ne suke shiryarwa da umarnin Allah amma ya ce yayin da suka yi haƙuri ba a taɓa yin shugabanci ba haƙuri sannan kuma sai ya rufe da yaƙi ne wa kanu bi ayatina yuqinun da ayoyinmu suke yaƙini suke sakankancewa da wannan ayan ne aka tabbatar da ba a samun shugabanci sai da haƙuri da kuma yaƙini ko shugabanci amintacce shine wanda ya sifanta da haƙuri da kuma yaƙini Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani akan cewa ana amfanuwa da ayoyin Allah ayoyi na Ubangiji a bayan ƙasa alamomin samuwar Allah a bayan ƙasa wato ta hanyar yaƙini masu yaƙini su ne suke gane lalle akwai Allah wa fil ardi ayatul lil muqinin a cikin zariyat a cikin ƙasa akwai ayoyi ga mutane masu yaƙini Allah maɗaukin sarki ya keɓance masu yaƙini da shiriya masu yaƙini da rabauta a cikin halittu gaba ɗaya duk mai yaƙini shine shiryayye kuma duk mai yaƙini mai sakankancewa shine mai rabo walladina yu'minuna bima unzila ilaika وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون sune wanda suka yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da kuma abin da aka saukar kafin kai kuma a lahira su ne masu yaƙini kaga nan ma aka ambaci yuqinun yaqin sakankancewa ula'ika ala hudan min rabbihim kaga sai Allah ya sifanta su da shiriya wa'ula'ika humul muflihun kuma ya sifanta su da rabauta shine alfalah da haka yaƙini shine ruhin aikin zuciya Allah tabaraka wa ta'ala baya karɓan aikin zuciyar bawa in baya da yaƙini kuma wanda zuciya ita take sa gaban jiki suna yin aiki idan zuciyarka tana so sai ka ga ka taso ka zo masallaci idan zuciyarka ba ta so sai ka ga ka fita daga masallaci ko ka ƙi zuwa masallaci ashe kaga stiyarin da yake juya gaban jikin ɗan adam shine zuciya to ita kuma zuciyar abin da yake juya ta shine yaƙini Allah sa ana ganewa to wannan kuma shine haƙiƙa na siddiƙa ko siddiƙayya matsayi na siddiƙanci wanda irinsu abubakar Allah ya ba su wannan ɗaukaka saboda yaƙininsu da haka al-yaƙin shine ilimin da babu shaka a ciki shine kuma al-i'tiqadu al-mutabiq lil waqi' wani belief wani kuduri wanda ya dace da abin da ke faruwa a bayan ƙasa yana da martaba guda uku akwai ilmul yaqin akwai haqqul yaqin akwai ainul yaqin ilmul yaqin haqqul yaqin ainul yaqin um menene ilmul yaqin kaman kaga kwari kaga kwari kaga ruwa a ciki sai ka ce akwai ruwa a ciki menene ilmul yaqin kaga masallaci da mutane a ciki ka gaya wa mutane cewa wannan masallacin fa da mutane ko mutane suna zuwa kaga wannan ilimi ne na yaƙini tun daga kwarin ga ruwan ga masallacin ga mutanen to sai kuma haƙul yaƙin haƙul yaƙin yana da alaƙa da abin da ka gani da idanka haƙul yaƙin ma'ana hakikanin abin da idanka ya nuna maka na yaƙini ainul yaƙin shine ta kai gaba har in abin sha ne ka sha shi yanzu mun ɗauki misalin kogi wane ya ga kogi ya ga ruwa a ciki akwai kogi sanannen abu ne inda kogi ai da ruwa ai ba a cewa kogi kogi ba sai da ruwa to wannan shine ilmul yaqin to sai kuma aka ga ruwan wannan shine haqqul yaqin kuma sai aka je aka sha ruwan wannan shine ainul yaqin to kaga wannan nan wasu abubuwa ne da baka isa ka kore su ba in dai akwai wannan kogin to ibn rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam Allah ya masa rahama ya yi bayanin tawakkali yanzu mun gama da yaƙini za mu zo kan tawakkali ya ce tawakkali shine dogaro ga Allah musulmi baya zama musulman musulmin ƙwarai sai yana da tawakkali ya dogara ga Allah ya ce sidqul i'timadil qalbi ala Allah tawakkali shine gaskiyar dogaran zuciya ga Allah zuciyarka ta dogara ga Allah fi istijlabil masalih wajen jawo amfani wa daf'il madar da kuma ije abinda zai cutar min umuri dunya wal akhirati kulliha daga cikin al'amura na duniya da lahira gaba daya um me me tawakkali shine mai wakkala al'amarinsa gaba daya zuwa ga Allah tawakkali shine tahqiqul iman tabbatar da imani cewa annahu la yu'ti ba mai bayarwa wala yamna'u ba mai hanawa wala yadurru ba mai cutarwa wala yanfa'u ba mai amfanarwa siwahu in ba Allah ba ka yadda ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai amfanarwa sai Allah ba mai cutarwa sai Allah ka danganta al'amarinka gaba ɗaya ga Allah komai naka ka miƙa wa Allah wannan shine tawakkali to ana samun imani ana samun tabbatuwa da zama dirshan a cikin addini ba shakin ba rawa idan mutum yana da yaƙini kuma yana da tawakkali amma yayin da mutum ya zama bai tawakkali ga Allah ba bai dogara ga Allah ba to ba abin da zai same shi a rayuwa illin hasara to shi kuma matsalar shi ne ko dai ka dogara ga Allah ko ka dogara ga wani Allah duk wanda ya dogara ga Allah to bai dogara ga wani ba sai Allah duk wanda ya dogara ga wani ba Allah ba to shi kenan ba ruwansa da Allah kenan to kaga wannan yana da alaka da imani kuma yana da alaka da yadda to amma akwai wani mai muhimmanci akwai wani mai muhimmanci idan an ce mutum ya yi tawakkali yin tawakkalin mutum baya hana kuma ya tashi ya je nema kar wani ya ɗauka don an ce a yi tawakkali ga Allah to ana nufin a zauna a yi tawakuli tawakkali ba tawakuli ba duk wanda ya yi tawakkali lalle ya dogara Allah ne mai bayarwa kuma Allah ne mai hanawa ku Allah ne mai amfanarwa kuma Allah ne yake da ikon ya cutar da kai in Allah bai ga dama ba ai ba za ka cutu ba haka kuma duk amfani da za ka iya samu a duniya idan Allah bai rubuta ba ba za ka same shi ba tayyib to wannan yana nuna sai mutum ya zauna ya ce ya dogara ga Allah kurin Allah zai zubo mai daga sama anzil alaina ma'idatan minas sama'i a saukar maka kabaki daga sama a'a tashi a nema sa'ayi wajen nemo abin da za a ci da abin da za a sha da neman arziki da neman rufin asiri da yin wani abu don ka samu wani abu wannan baya cin karo da tawakkali ga Allah bal wannan yana cikin sababin da Allah ya kaddara cewa ba za ka samu kuɗi ba sai ka nemi kuɗi na'am Allah ya kaddara za ka samu kuɗi amma sababin samun kuɗin shine ka tashi ka nemi kuɗin ka yi tawakkali ba mai ba da kuɗi sai Allah to amma kuma ka yadda sai ka tashi ka nema saboda Allah bai yi alkawarin dan ka dogara gare shi ba kurin ya rinka zubo maka arziki daga sama bai yi ba ko annabawansa bai yi ta zubo musu arziki daga sama ba kaga karewa annabi sai da ya je kiwo yana neman abin da zai ci ya rike iyalinsa ya je ya yi kasuwanci shi ne fa ya ce a yi tawakkali annabi shu'aibu bai zauna ba annabi Suleimanu bai zauna ba annabi Dawuda makeri ne annabi Isa likita ne duk da ayyukansu ba wanda ya zauna manzo Allah ma yace kai babu wani annabi cikin annabawan Allah illa ra'al ganama face sai da kiwon tumaki da dabbobi duk annabawa to su ba sa tawakkali a'a akwai waɗanda suka yi mummunan fahimta akan tawakkali sai suka ɗauka in ka dogara ga Allah to ka kwanta a gida ba daidai ba ne in ka dogara tunda ai wai Allah ya isa maka komai to sai ka kwanta to akwai wanda ya kai annabi dogaro ga Allah to ya aka yi annabi ya fita ya je nemo annabi ya dogara ga Allah amma yunwa ta kama shi ya fita ya bar gida ya je nemi mai zai ci ya dogara ga Allah waɗannan annaba da aka yi maka aka aka karanta maka su kowa manomi ne ko kowa ma'aikaci ne bai kamata ka zauna da haka ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi umarni da a yi tawakkali zuwa gare shi kuma amma ya yi umarni bi ta'atil asbab ka bi sababi na samu kana so ka zama mai ilimi ta makaranta kana so ka zama masaraki bilayin da ake samun sarauta kana so ka zama ɗan siyasa je ka bi manyan 'yan siyasa je ka yi kamfen je ka nema kana so ka zama babban attajiri fita kasa nemo bubbuga kana so ka zama babban malamin jami'a to sai ka yi karatu kana so duk abin da kake so yanzu za a ce kana neman waɗannan abubuwa sai ka kwanta gida a tarjun najata wa lam taslik masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabis kana neman tsira baka ba hanyar tsira ba yaushe ka taba ganin jirgin ruwa yana ruga gudu akan titi ka taba ganin jirgin ruwa yana gudu akan titi in ka ga yayi gudu akan ruwa ne ashe jirgin ruwa yana da gudu kuma Allah ya kaddara masa zai gudu amma akan me akan ruwa kai ka taba ganin mota tana shirga gudu akan teku a'a saboda bata bi hanya ba ka yadda da wannan zai taimake ka kwarai da gaske da haka as-sa'yu fil asbab ƙoƙari wajen sababin samun abu da gabanka wannan ɗa'a ne ga Allah ka yi motsi da gabar ka don ka samu wani abu shi ma yi wa Allah ɗa'a ne don Allah ya baka ya ce ka nema tawakkali a tawakkulu bil kalbi alaihi imanun bihi tawakkali da zuciya ake jama'a nema kuma da gangan jiki ne kun ga abu biyu ne tawakkali da zuciya ne ake yi wannan imani ne da Allah neman abun kuma a samu abun sai an motsa dole ibn al-qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafin nan dai na madarijus salikin yace al-yaqinu qarinu tawakkuli da yaƙini da tawakkali gidansu ɗaya abokanan juna ne shi yasa ma wasu suka ce wai me ma'anar tawakkali suka ce at-tawakkulu quwwatu al-yaqin tawakkali shine tsananin ƙarfin yaƙini shine tawakkali haka wasu suka fassara amma zance na daidai wato shi tawakkali shine result ɗin yaƙini tawakkali shine samara na yaƙini idan idan idan ka samu yaƙini to result ɗin yaƙini sakamakon yaƙini shine tawakkali kuna ganewa ko duk wanda kaga yana da tawakkali to ya samu yaƙini kenan Allah yana cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wama zadahum illa imanan wa taslima Allah ya ce yayin da muminai suka ga rundunoni na yaƙi suka ce haza ma wa adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah da manzansa suka yi mana alƙawari wa sadaqa Allah wa rasuluhu suka ce da Allah da manzansa sun yi gaskiya wa ma zadahum illa imanan wa taslima ba abinda hakan ya ƙara musu su imani da mai ƙauya anan Allah ya ba mu labari akan matsayin muminai masu cikakken imani masu tsoron Allah al-khullas masu ikhlasi a tsoron Allah a ranar yakin gwalalo ghazwatul ahzab yayin da aka samu wato group guda biyu rundunonin yakin mushrikai da rundunonin yakin musulmai da yahudawa mushirkai da yahudawa da kafirai grup ɗaya musulmi suna grup ɗaya ka duba taron dangin kafirai mushirkai yahudawa wannan duk kowanne kutula ce mai zaman kansa suka dunkule a ranar yakin gwalalo yakin ahzab suka fuskanci ƙungiya ɗaya ita ce ƙungiyar musulmi suka ce yau sai sun tumbuke musulunci gaba ɗaya min juzurihi from the source ɗin shi asalin tushen musulunci yau a yaƙin nan suka ce yau za su gama da shi amma malam ka duba ƙarfin yaƙini da tawakkali musulmi sai suka ce hada ma wa adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wannan taron dangin da muka gani shine abinda Allah ya mana alkawari za mu haɗu da shi kuma da Allah da manzan Allah sun yi gaskiya Allah ce wannan maganar bata tsorata su ba ganin kafirai ganin mushrikai ganin yahudawa bai ba su tsoro ba وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صابر إيماني دميك ويا توكلي بيقيني suka yaƙini cewa alkawarin Allah ne da ya musu akwai jarrabawa a cikin alkawarin Allah tabbas wanda kuma duk jarrabawa malan ka riƙe duk wata jarrabawa ya aqubu nasu duk inda aka jarrabe ka to ka sani akwai nasara a bayan jarrabawa insha Allah kuma annasrul qarib wal fathul mubin samun nasara na kusa da buɗe mabayani abinda Allah ya bada labari gaskiya ne kuma abinda manzon Allah ya isar da shi gaskiya ne wannan tsanani na rayuwa ko tsananin yaƙi da bala'i da kashe-kashe da damuwa ba abin da yake ƙara wa mumini in ba imani ba malamai suka ce inna shada'ida wal kurbati duk abin da ka sani na tsanani da abin da ka sani na baƙin ciki ba abin da yake ƙarar mumini in ban da ƙarin imani ka fahimci karatun muna magana ne akan tsabar yaƙini da tawakkali mai yaƙini mai tawakkali in ciwo ya same shi wallahi yana ƙara kusantar Allah ne kawai yana cewa hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abin da Allah da manzon Allah suka mana alƙawari zai same mu dan duk wani mumini mai imani sai ya gama da jarabawa kuma wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzon Allah sun yi gaskiya duk wani shidda duk wani karb duk wani imtihan jarrabawa damai in dai zaka rayu a bayan ƙasa to sai ka gama da shi to wannan kare mai da kai baya karka ji cewa Allah baya son ka a'a tabbatar da digadiganka ka tuna da inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra duk kunci akwai sauki a bayansa lalle duk wani kunci to akwai sauki a bayansa wannan imanin mai imani da cikakken tawakkali ne yake da da wannan kuma sai kaga bayan kuncin an samu yalwa Allah ba mu imani ya ba mu tawakkali qala Allah ta'ala alladhi naqala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم cikin Ali Imran aya ta 173 174 su ne waɗanda mutane suka ce da su lallai mutane sun yi tarayya a kanku ku ji tsoronsu annasu annasu alladhina qala lahum annasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum munafikai suke gaya muminai cewa ai kafirai sun yi runduna a kanku za su kashe ku za su karar da addinin ku za su kashe muhammadu ku ji tsoronsu ku gudu sai Allah ya ce fazadahum imanan wannan kalmar da aka gaya musu ta ba su tsoro bai ba su tsoro ba saboda suna da ƙarfin imani da yaƙini har yanzu kana fahimtar wane ne mai yaƙini mai tawakkali ko mai yaƙini da tawakkali ko an firgitar da shi shi Allah yake tunawa mai yaƙini da tawakkali ko an nuna masa wani bala'i gashi zai tunkare shi to in ya tuna Allah sai samu sanyin rai to wannan matakin ake so mu kai gare shi kamar yadda ibn qayyim yayi magana a cikin madarijus salikin amma kowa ne a cikin mu yau in ya ga bala'i yake tuna Allah kuma ya ƙara samun ƙarfin gwiwa cewa akwai Allah duk abin da ma zai same ni na yadda akwai Allah a'a wani rikicewa yake wani ɗimaucewa yake wani ruɗewa yake yi wani manta Allah ma yake a lokacin da masu imani da tawakkali da yaƙini suke gudu su koma ga Allah mai raunin imani in ya shiga kunci ya shiga bala'i sai fara kame kamen gefe alhaji yanzu haka za ka zauna jarinka yana ta yin ƙasa alhaji kasuwa fa ba a yin ta a haka fa alhaji dole fa a je a duba a samu taimakon waɗanda a nemi taimakon su alhaji alhaji yanzu haka zaka zauna komai naka yana baya ka biya mutanen nan sun ce maka dogara ga Allah to dogaro ga Allah alhaji ai ka kama bayan Allah to daga nan sai a raba ka da mai sama sai a raba ka da ɗan uwanka mai zuwa ya kashi a haɗa ka da ɗan uwanka mai kashi a shadda wanda cikinsa yana iya ƙullewa ya yi ihu sai a tura ka wajenka kana wajensa kana neman taimakonsa baka yadda ba Allah yake bayarwa yanzu yalla bai wannan kujerar haka za mu tafi neman ta ba za mu je mu a nemi taimakon masu bayarwa ba wani 'yan siyasa kenan ya dogara ga Allah a'a wani ɗan siyasa babba ya gaya mini babba kwanan nan babba fa ya ce malam ku dai ku je ku yi ta wazi kawai ya ce amma magana ta gaskiya kaɗan ne a cikin 'yan siyasa da za su je su nemi kujerar siyasa ba su yi mu'amala da bokaye ba ba su da yawa haka ya ce ya ce shi ɗin nan ma Allah ne ya kare shi haka ya ce ya ce wallahi duk abokanansa akwai masu ci yanzu haka suna kan mulki dariya suke masa shi kuma bai ci ba ya ce watakila akwai abin da ya kada ni a ƙidata ya ce ba abin da ba za a kawo maka ba in kana neman kujera kuma ba irin ɗan adam ɗin da bai zai zo maka ba kowa zai zo da taimakonsa maganan a kira maka Allah ma bata mata so ba kawai ka je kai harka haka masu neman kuɗi da dukiya wasu ba su yadda ana iya tara kuɗi ba a yi tsafi ba wasu ba su yadda ba ana iya tara kuɗi ba a je aka yi binne-binne ba wasu ba su yadda ba ana iya tara kuɗi ba tare da an kama kafar bokaye ba akwai wanda yake ganin cewa kuɗinsa da ya samu wani ne sababi wani ne shi ne ya tsaya masa shi yasa ya samu da ya saba masa da bai samu ba babu imani babu tawakkali babu yaƙini ƙarshen wannan wuta yanzu fa lalacewa ta kai ga malam wai ɗalibi yana karatu a jami'a wai sai je wajen boka ina ruwan jami'a da boka wallahi kana yaudaran kanka ne ba wani lecturer da zaka je wajen wani boka wai wai ya maka maka jarabawar ka kace baka ci ba ƙarya kake wallahi su dai wannan nan kam dai Allah ya ba su maganin bokayen ko ya me ya faru ku ba wani ɗalibin da ya isa wai ya ce bari ya je wurin bokaye ya ba su kuɗi wai kawai ya ci cin jaraba ƙarya yake kawai kai to matsala ɗan uwana idan tun alfijirin rayuwarmu tun farkon rayuwarmu ba mu samu tawakkali da ya ne ba to ba mamaki ga mutum yana kwashe-kwashe binne-binne tsafe-tsafe Allah yana baka amma kana mika kiredit ɗin ga wani Allah Allah ne fa ya baka amma kana jin cewa wani Allah ne ya baka akwai asarar da ta wuce wannan yanzu mulki Allah cewa ya ƙulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ka duba yadda ayan nan ta yi bayani dalla dalla ga ya musu walillahumma malikal mulk ka ce musu Allah shine mamallakin mulki ya kamata wani mai mulki ya je neman mulki a wajen wani ba Allah ba ba su yadda ba tutil mulka man tasha Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah yake fiziki tanzi'u nazza ya fizke ya kwace mulki daga wanda ya ga dama wa tu'izzu man tasha'u Allah shi ke ɗaga wanda ya ga dama, wato zillu man tasha'u, Allah shi ke ƙasƙantar da wanda ya ga dama, biya dukkan khair, duk alheri a hannun Allah yake. Wannan shi muka yarda da shi shi muka yi imani da shi. To kun ji sahabbai, su fa abin a zahiri ne ma ba ma a boye ba, kafirai ne suka taron dangi gare su. fakshauhum ku ji tsoronsu munafike suke gaya mu ku ji tsoronsu ku kiyaye ku gudu fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan sai kara musu imani suka ce Allah ya ishe mu shine hasbunallah wa ni'mal wakil madalla da wakili shine Allah tabaraka wa ta'ala mu mun wakkala ga al'amuran mu ga Allah fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su suka juya da ni'imar ubangiji ta'ala da falala babu wani abin da ya same su suna ‘yan kaɗan ɗin suka rugurguje rundunar kafirai suka rugurguje rundunar yahudawa suka rugurguje rundunar mushrikai gaba ɗaya wata ba uriduwan Allah suka bi yardar Allah wallahu zu fadlin azim Allah ma'abucin falala ne kuma shi mai girma ne a wannan lokaci da nake muku wannan bayani Abu Sufyan shine kwamandan yaƙi na sojojin mushrikai da kafirai a lokacin da aka zo yaƙi Uhud aka kakkashe wato a waɗanda aka kakkashe aka zubar da jininsu suka fita mushirkai kafirai suka fita suna cikin fushi suka ce wallahi sai mun dawo a Uhud sun je ba su ji daɗi ba suka gaya wa musulmi cewa ku shirya za mu sake haɗuwa karo na biyu kuma idan mun zo ba kisa ba sai mun tumɓuke ku daga tushenku gaba ɗaya suka ce har annaban ba za su bari ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da musulmi wannan a suka san da haka mushirkai suka haɗu suka yi randuna aka tsoratar da annabi aka tsoratar da musulmi aka ce yau fa an yi muku wani irin taro da ba a taɓa yi muku taro ba aljumu'a wal hushud ku ji tsoronsu ku guje su amma ina tawakkalu ala Allah wasta'anu bihi da annabi da sahabbai da yake sun kai wannan mataki da muke nema yau mu kai matakin tawakkali matakin yaƙini wallahi duk yawan kafiran nan wallahi bai ba su tsoro ba sai suka ƙara samun ƙarfin imani abinda kawai suke cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل malamai suka ce duk lokacin da wani abu yake damunka kai musulmi kake tsoron wani abu to kurin ka rike wuridin hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi ya ishe ka wallahi ka gane me nake nufi duk abin da kake tsoron sa duk abin da kake firgicinsa duk wani abu da ya kasa shi a gaba kake so ka gama da shi kar ya gama da kai kurin wuridin da na baka hasbunallahu wa ni'mal wakil shine wuridin qur'ani a akwai bala'in da ya kai wannan amma me suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bini'amacin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su malamai suka ce duk wanda ya rike wuridin hasbunallahu wa ni'mal wakil zai juya da ni'imar Allah kuma ba wani mummuna abu da zai same shi wallahi duk wanda ya fitine ka tashi da daddare ka zuba masa hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ubangiji wani ya dame ni Allah ka mun maganin sa hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal kai ta wuridinta ka rinka jin cewa Allah ɗin ya ishe ka kuma ka yi tawakkali gare shi shi kuma ya isa yi tawakkalin gare shi wallahi ba wanda za yi da kai abin da ake nufi ake so yaƙinin nan da tawakkalin nan shi nake ta ƙoƙarin ɗora hannunka a kai ka kai wannan matakin ko na bakafa kake yi kawai ka bar wa Allah ka yi duk abin da za ka yi an firgita an shiga damuwa je kai karatu ka yi al'aksu bil asbab hatmun lazimu ka yi karatu za a yi jarabawa ana tsoro za a faɗi je kai karatu ka ce hasbunallah wa ni'mal wakil ba ni biro ka gani ka rubuta ba abin da zai faru sai alheri insha Allah ai ka yi abin da za ka yi ko ba kai ba shikenan ko duniya ma da Allah ya kawo ka akwai fitina da tashi hankali a cikin ta an ce kai sallah kai sallah kai azumi kai azumi ka kiyaye haram ka kiyaye kai kaza kai kai duk abin da za ka yi kai ka kama hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi Allah zai kubutar da kai sai dai ganka a gidan aljanna amma me ake so ka kai matakin yadda da Allah da tsabar yaƙini da amintuwa akwai Allah ɗin akwai shi amma me raba kafa a'a ba inda za shi da haka abin da suka yi kenan suka samu tsira Allah ta'ala ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut kai bawa ka dogara da alal hayyi akan rayayye shine Allah al hayyu Allah shine ake cewa abdul hayyu bawan Allah rayayye wa tawakkal alal hayy ka dogara ga Allah al hayyu rayayye alladhi la yamut wanda baya mutu amma wal jinnu wal insu yamutuna da aljani da mutane suna mutuwa gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a dogara ga Allah kuma a yi rukuni zuwa gare shi saboda shi ne wanda baya mutuwa wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri wa man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya ji Allahu makharaja ko kuma ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai bashi mafita kuma Allah zai sauƙaƙa masa al'amarinsa gaba ɗaya wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun a cikin suratu Ibrahim Allah ya ce masu imani ga Allah kadai suke dogaro shi kadai Allah ne ya bada labari akan sifatu ahlil iman su komai nasu gaba daya ba sa jin tsoron kowa ba sa komawa ga kowa sai Allah tabaraka ta'ala fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama in ka himmatu in ka dauniya ka dogara ga Allah kawai duk abin da ka shirya za ka yi shi dogara ga Allah tafi ka je ka yi ta bugawa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu cikin suratul talaq fa huwa hasbu fa huwa kafihi duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi in Allah ya so yadda baka yi dogaro akan abin da ba zai bayar ba wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kadai muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suna kaduwa zukatansu suna rawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah su masu imani zadatum imanan ayoyin Allah suna ƙara musu imani jama'a mai imani jama'a muminin kwarai shine in an karanta alqur'ani yana samun ƙarin imani wa ala rabbihim yatawakkaluna mai imani na kwarai muminin kirki shine wanda yake dogaro ga Allah shi shi kadai wanda duk ya kama wani ba Allah ba ya kama kafar banza wanda duk ya rike wani ba Allah ba ya kama kafar wala duk wanda ya rike wani ba Allah ba ya rike shirme ya rike kura ya rike iska ba abin da zai samu wallahi da haka man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa masa malam yace wal ayatu fi fadli tawakkuli kasiratun ma'rufa ayoyi akan falalar tawakkali ga Allah wato sanannu ne masu tarin yawa amma al ahadis ga hadisai kamar haka fal awwalu hadisin farko an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al umamu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محسن محسن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة متفق عليه الرهط بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس والأفق الناحية والجانب أكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها أنا تشوى أكاشة أنا كما تشوى أكاشة ديني والتشديد أبصه أما سونا أكاشة شيني يفي فصاحة على ربش كاسمو يونشي تشوى مكي أكاشة كو wanda ya fi daidai shi ne ukasha amma a larabci to bari mu ji abin da malamin ce wannan hadisin bukhari ne ya ruwaito shi da muslim suka ruwaito bukhari a mujallari na goma shafi na ɗari da hamsin da biyar fatul bari kenan muslim kuma a hadisi na ɗari biyu da ashirin daidai abdullahi dan abbas shine mai ruwayar hadisin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bijiro mini da al'umma wata rana uridat alayya al'umam yace fara'aytu nabiyya wa ma'ahu rahab al'ummomi ne gaba ɗaya na duniya da annabawansu Allah ya ga daman mulki a ranar da sarauta ya nuna annabi Muhammadu tun yana nan duniya kafin ya bar duniya ya ga wani annabi um, yana tare da jama'a ba su wuce mutum wato uku ba sai ce wani nabiya wa ma'ahu arrajulu warrajulani wani kuma annabin gaba ɗaya ya gama rayuwarsa a duniya wanda ya bi shi a duniya ya imani da shi mutum biyu ne ko mutum ɗaya ga al'umma ya ganinka amma masu imani da shi mutum biyu ne kana gane karatun nan annabin Allah ne fa ya gama wa'azinsa ya gama karatunsa gaba ɗaya mutum uku ne suka imani shi a duniya haka ya koma wani mutum uku ne kai wani wannabi ya laisa ma'ahu ahadu wani mutum ko ɗaya ma babu annabi ya gan shiga tarin jama'a ba kowa a bayansa masu imani babu to yanzu ya ilahil alamina wanda yake karantarwa yake yi don ya tara mutane ya bata wa kansa lokaci ka yi abu don Allah kawai kaga mutanen nan Allah ne ke kawo su in ya kawo su shikenan ba wayonka bane ba wani wanda karfin tuwansa yake tara masa ba wani wanda kuma zaƙin bakinsa yake tara masa Allah ne yake tara su yanzu in iya wa'azi ne akwai wanda ya kai annabi in tsabar sanin Allah ne akwai wanda ya kai annabi in tsabar tsoron Allah ne akwai wanda ya kai annabi amma ya kare gaba ɗaya rayuwarsa gaba ɗaya wanda yarda da shi a cikin mutanensa mutum ɗaya ne haka zai je sha wa'azinsa ya gama su jajjefe shi su zazzage shi ya dawo gida har ya gama rayuwarsa mutum ɗaya ne imani shi annabi ya ce wani mutum biyu ne kawai a bayansa me zai kubutar da shi imani da tawakkali da yaƙini shi wannan babban jari ne in ka same shi ko shi kaɗai ka isa da shi wajen Allah ka samu aljanna kai ba ɗan siyasa ba ne ɗan siyasa ne ta da hankalinsa sai ya samu ƙuri'a sai ya samu wani sai ya samu wani kai kuma yana ruwan kai da kake wakilta annabawa ka sani ko an turo ka ne ma ka yi koyi ka wakilci annabin da yake mutum biyu ne da wasa kai kafi annabi ne to wannan abin da yake nuna mana tawakkali ga Allah kuma yin abu don Allah manzo Allah ya ce na hango wani annabin ko ɗaya ma babu a bayansa ana haka idrufi ali sawadun azimun sai gashi wato an dago mini an nuna mu wani duhun gungun jama'a bakin kirin saboda tsabar yawan jama'ar ko baki kawai kake gani baka iya ba tantance fuskokin mutane sun yi yawa shine sawadun azim manzo Allah sai ce fa zanantu annahum ummati sai na tsammaci cewa waɗannan al'umma ta ce a tsammani na masu yawan nan kai nawa ne saboda Allah ya sanar da shi shi yana da mabiya da yawa wallahi kawai sai aka ce da shi hada Musa wa qaumuhu ya Muhammadu ka yi haƙuri ba al'ummarka ba ne musa ne da shi da mutanensa musa wa kawo to walakin inzur ilal ufuqil akhar ko inzur ilal ufuqi duba wancan sasannin shine al ufuq angle duba can sasannin can ya duba ɗaya ɓangaren ya ce fa'iza sawadun azim ya gaba ikirin mai girman gaske aka sake ce da shi duba ɗaya ɓangaren unzur ilal ufuqil akhar duba another angle cikin wato gungun jama'a baƙin kirin faƙila li hadihi ummatuk sai aka ce ya muhammadu to wannan ita ce al'ummarka ta ninka ta Musa to ku riƙe wata falala a nan duk duniya cikin annabawa wanda ya fi kowa yawan jama'a shi ne annan Muhammadu wanda ya biyo masa na biyu shi ne annan Musa haka suke tafiya shi da ya ga yawan jama'ar annabi Musa sai ya dauka ita ce tasa aka ce ina ai kafi karfin nan Muhammadu ibnu Abdullah alayhi salatu wassalam ya duba ya ga can irin ta annan Musa ya da dubawa ya ga can irin wata ta annan Musa yana jiran me za a ce aka ce hadihi ummatu wannan ita ce al'ummarka duk muna ciki fa a wannan bakin duk mun shiga insha Allah to bari ka ji albishir shi annabi Musa ya gaya wa manzon Allah lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji aka ba annabi sallah hamsin ya ce Muhammadu ka koma wajen Ubangijinka ka gaya masa ya maka ragi ka gaya masa ya maka ragi sallan nan fa ta yi yawa ya ce ni na gwada mutane na su waɗannan mutanen banu Isra'ila kenan ya ce wallahi sallah ɗaya ma gagara suka yi ka duba duk jama'an nan malam sallah ɗaya a yi ne sallah ɗaya suka gagara yi annabi ya ce kai bari dai in koma a rage shine ake ta rage har aka maida mana guda biyar to wannan yana da cin dalilin da ya sa al'umma annabi Muhammadu ta fi al'umma annabi Musa bayan an yi wa manzan Allah wannan albishir din sai aka ce wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab a cikin su akwai mutane dubu saba'in dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba babu azaba kurin direct entry kurin pap aljanna pap aljanna pap ku shiga aljanna wani bonus ne Allah ya bari kuran ya zaɓi wasu kawai kawai su ko tambaya ba za a musu ba kaga a cikin al'umma annabi Musa ba a samu wannan ba yanzu Allah ya tashi ya yunkura ya shiga gida mutane suka yi ta kutsawa ana ta cewa a suwaye waɗannan mutane fa khadun nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab wai suwaye waɗannan mutane da za su shiga aljanna babu hisabi babu uquba ba azaba wasu suka ce fa Allahum bala Allahum alladhina sahibu rasulullah a ai waɗannan watakila sahabban annabi ne kawai wanda ya zama ya rayu da annabi Muhammadu ne wasu suka ce kai fala Allahum alladhina wulidu fil islam ko dai waɗanda aka haife su a cikin musulunci ne kawai wanda ba su taɓa kafirta ba ba su taɓa ridda ba ko kuma ba su taɓa yin kafirci ba falam yushriku billahi shay'an ba su yi shirka da Allah da komai koma ba wa zakaru ashiya suka faɗi abubuwa da yawa فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم suna cikin wannan tattaunawa sai annabi ya fito ya tarar da su kwatsam yace mallazi takhuduna fihi kai me kuke afkawa me kuke kutsawa a ciki wace tattaunawa kuke yi fa akhbaruhu suka bashi labari fa qala sai annabi ya ce a to ga sunan masu shiga aljanna a cikin al'ummata babu hisabi babu azaba ga sunan in za ku iya humul ladina la yarquna sune mutanen da wato ba sa yin magani ko ruqiya wacce take ta kafirci wacce take ta kiran aljanu wacce take da wasu yarurruka ba da yaren larabci ba ba qur'ani ba ba sunna ba kun san akwai ruqiya kala biyu akwai ruqiya wacce ake bi kitabillahi ai ta karanta qur'ani ana magani da shi wannan ya halatta bi ijma'il ulama ruqiya da hadisan manzon Allah da addu'o'i wanda yazo daga sunna wannan duk ta halatta to irin waɗannan mutane la yarquna ba sa yin ruqiya wacce take ta saba wa Allah ta kafirci da kiran aljanu da binne-binne da tsafe-tsafe wala yastarquna kuma ba sa neman wani ya musu magani ko da na halal din ne waɗancan ba sa yin na laifi haka wasu malamai suka fassara waɗannan kuma kuma daga cikin sifarsu in ciwo ya kama su ba za su taɓa cewa wani ya zo ya musu magani ba tsabar ƙarfin tawakkalinsu duk ciwon da zai same su duk ciwon da zai same su to suna miƙa lamarinsu ne ga Allah Allah ya warkar da su suna rayuwa akan sallah akan azumi da addu'o'insu amma su ce wani ya zo ya musu ba sa yi ba wai dan haramun ne fi su ba hadisin ba yana nuna neman magani haram ba ne hadisin ba yana nuna ka nemo ne ya taimake ka haram ba ne a'a su ƙarfin tawakkalinsu ba za su nemi wani ya musu ba sam sai dai ciwon ya ci ya ci ya kyale su a haka wala ya tattayyaro ba sa yin camfi su ba san camfi ba duk wanda yake yana camfi to baya cikin waɗannan kun san kuma camfi ya ce wa ala rabbihim ya tawakkaluna suna dogaro ne ga ubangiji tabaraka wata'ala canfi ai duk wanda ya aure mace mai farar kafa zai gamu da kaza duk wanda ya aure gajeriyar mace zai gamu da kaza duk wanda ya aure doguwar mace zai gamu da kaza duk wanda ya fita kasuwa yana fita ya ci karo da kuturu da safe to a ranar ba sa'a duk wanda ya fita ya gamu da ungulu kai ya shiga uku duk wanda ya gamu da kare a hanya zai fita to ya ma koma duk wanda ya fita ya haɗu da tinkiya fara to akwai alheri duk wanda ya fita ya haɗu da balbela to wannan farin rana kenan ba sa canfi ba sa canfi ba sa canfa ɗan adam ba sa canfa wasu mu'amalolinsu ba sa yi don ka daina sun dogara ga Allah ukasha ibn mihsan sai ya tashi ya miƙe ya ce ya rasulallah udu'ullaha an yaj'alani minhum ka roƙon mini Allah ya sanya ni a cikinsu kawai ka duba wannan mutumi ɗan rabo malam mai albarka da dacewa haka kawai annabi ya faɗi magana ya ce ya rasulullah da Allah roƙa min Allah sani cikin waɗannan masu shiga aljanna ba yi tsabi ba yi azaba kawai malam bonus Allah ya taimake shi sai annabi ce ya Allah ka ba wa ukasha wannan matsayi kawai sai Allah ya amsa a take sai annabi ya nuna ukasha ya ce anta minhum kai kana cikinsu Allahu akbar Allahu akbar malan rabo shi sa aka ce malan ka rinka roƙon Allah ya baka rabo shi rabo malan rabo ne kawai a komai a duniya a mulki a sarauta a jagoranci a arziki a komai malam ukasha kawai yanzu har duniya ta tashi lafiya lau ba za a mai hisabi ba a ba sai wani ya miƙe ba shi ma ya rasulullahi udu Allah an yaj'alani minhum ya manzo Allah roƙa min sai annabi ce guda ɗaya ne sabaqaka biha ukasha bonus ɗaya ne Allah ya bar ukasha ya riga ka je ka kaga mallam ashe akwai damammakin da aka ce wai opportunities comes once dama bature kenan dama takan zo ne sau ɗaya kuma ku lura a rayuwa malam ita dama a jinsinta dama a ɓangaren wani abu sau ɗaya ke zuwa mutum da wahala kaga mutum ya samu chance biyu ana samu kaɗan ina fata ana fahimta kaɗan ana samu ya samu ya daɗa samu amma galiban opportunities sau ɗaya suke zuwa duk wanda ya samu wata dama in bai amfani da ita ba to ta wuce masa ba za ta sake dawo sai dai wata damar akan wani abu shi yasa da ka samu wani opportunity akan wani abu maza maza cafke kai aiki da shi saboda opportunities comes what once so ɗaya ne yake zuwa to wannan opportunity ba su farga ba ukasha yayi maza maza ya daga hannu ya ce gani annabi ya ce an baka shikenan ashe guda ɗaya ne kofar aka bayar wannan bawan Allah ya rasa inda zai sa kansa shikenan hadisin bukhari da muslim ya rawaito ya fassar ar-rahatu abiran min ra'a sagira hum duna asharatin mutum uku an gane ko mutum uku zuwa basu kai goma wasu ne ar-rahat asharatu anfus al-ufuq an-nahiyatu wal janibu abunna da wani bangare sai magana ukasha suna ukasha to insha Allah sauran sharhi da bayanai da ya shafi hadisin akwai sauran bayanai da yake da ake da bukata a cikin hadisin ba lokaci za mu dakata sai sati mai zuwa insha Allah sai mu sharhi da bayani akan ma'anar hadisin sosai fa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh